الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أما بعد
ودعا فنال الكلافة bayan wancan wadda a sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da amincin Allah ya yi addu'a ga ma'auya bin abi safiyan akan Allah ya tabbatar da ma'auya halifanci to wannan addu'a da annabi ya masa to malamai sun ce hakika an ga ya tabbata eh shafi na nawa ne irin namu Mhm.
فنال الكلافة a nan ne ma'auya ya samu halifanci annabi ya masa addu'a da ya masa addu'a ya samu halifanci bayan wata hida na sayyidina haka wani ƙaunar an ce kilabu ba da nuzul al-haka wani muta mido inna kilabu ta tamat malamai sun ce halifanci ya cika bi kilabat al-hasan da halifancin sayyidina hasan ba da abihi bayan mahaifinsa bisa ta da aihudan da watanni shidda liƙaulihi alaihi salatu wa salam annabi yana cewa alkilafatu da ali halibanci da ya baya na fi ummati ga al'umma na salatu na sanatan annabi ya ce shekara talatin ne sun mulkin ba da zalika bayan wannan zai juye ya zama mulki رواه أحمد والترمذي به إسناد الصحيح وهذا ابن وكذا ابن هبان عن سفينة ثم رأيت أنه قيل ثوابه الإمارة وقد روى ابن سعد دعاه عليه السلام اللهم علمه الكتاب ومكانه في البلاد وروي أنه عليه الصلاة والسلام قال لن يغلب معاوية أن تعمر وين شوى النبي يا شيخ بلا أن جاي معاوية بقى وقد بلغ عليا لوكتين دا لابار يكي دا سيدنا علي هذه رواية وان رواية فقال سيدنا علي لو علمت أيضا ناسا وانا أدوى دا النبي ييوى معاوية لما هربته دا بن يأيش ما تو ولسعد بن أبي وكاسف ولسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن يجيب الله دعوته
أبي وكاسف shugaban maharban manzan Allah radiyallahu anhu annahu yujibu Allahu da'awatu annabi ne roki Allah Allah idan sa da dan abi wa qalbi ya roke ka Allah ka amsa to ba ma da'a أدعى على أحد إلا استجيب له
duk wanda sa'ad bin abi wa qazi ya masa addu'a sai Allah ya amsa dan idan kun duba albidaya wa nihaya wani bawan Allah ba da aiki sai zagin sai da na Ali dare da rana sai da dan Ali waqasi ya yi addu'a ya ce Allah wannan mutumin da yake zagin sai da na Ali wannan bawan Allah ka daina sai ki daina ya ce Allahumma in kana kaziban fari ni fi ayat Allah in dai abin da ya faɗa haƙƙin Ali ƙarya yake to ka nuna wa mutane aya wanda in sun gani mai zagin Ali kuma ya daina shi kenan sai mutumin nan dama zagin alai shi ne aikin sai sai abdullahi zai ce to Allah ka nuna mutane aya wanda wannan zagin da yake wa ali wani ya gani zai daina sada wani abi wa kasa kamar sha ɗaya na rana ya don karfe goma sha biyu rana yana yi sai ka zaɓa na saniyan dawa tun a bayan gari yake gunji yake kuka ɓaunan zai shigo gari malam da ya yi gari mutane sun gani wannan daba su gudu wannan daba su gudu da ya ga wannan mai zagin adan yana gudu kaunan yana bansa yana gudu yana bansa ya je ya yiga gida ya ture kofar gidan baunan ya yiga ya yiga daji ya sa kyaure ya sa kaho ya karya kyauren ya je same shi ya yi falas ya kwanta da da jikin da saniyan ba zai doge ba ya duba kahonsa da ya soki kahon sai da ya kama ƙasa ya tsire yi sai dauke a ƙahon ya fito da shi a ɗaki ya fito da shi waje yana tsirewa yana haka da hannu ya fita da shi daji duk garin kowa yana kallo wannan addu'ar sa'ad bin abi waqas a ina ya jefar da shi bayan ya fita Allah shi ne masani to yi sa'ad bin abi waqas annabi ne daga hannu yace Allah in dai sa'ad ya roƙe ka kurin ka amsa to yana da wannan daraja gurin sayyidina rasulullahi
ودعا صلى الله عليه وسلم بإذن الإسلام بأمر رضي الله عنه أو بأبي جهل فاستجيب له في أمر to annabi ya addu'a wanda suke da daraja a maka mutane biyu ne bayan sayyidina umaru mai daraja a maka wanda in ya faɗi magana yana da mabiya to sayyidina umaru ne shi ma abu jahil yadda kaga umaru haka abu jahil yake dan su biyun nan in dai a maka sun yi addu'a sun faɗi magana to ana bin maganarsu a maka to yi ne annabi da zai addu'a ya ce ya ubangiji kowanne kuma sunansa umaru eh shi sunansa umaru shi ma amru bin shihab eh amru bin shihab abi jahil din alkunya ne ko abi jahil ko abal hakamu da alkunya ne annabi ne ya sa masa abu jahil to sai wannan alkunya ya riga ya ce Allah amru dan shiham ko Umar bin Hadabu a biyun nan Allah ka buwayar da musulunci da ɗayan su biyu to lokacin da annabi ya addu'a malamai sun ce Abu Jahil din addu'an gunsa ta fara zuwa tana zuwa Abu Jahil yayi rubda ciki addu'ar ya kewa ya yi sau ɗaya ya kewa ya yi sau biyu sau uku sai ya juya ya tafi gurin sai da na Umaru da ya je gurin sai na Umaru sai ya samu sai na Umaru ya yi kwanciyar magirbi addu'a ta yi ga ta hancinsa ta zuciyarsa sai ta dira to abu jahil Allah ya kaddara ba zai musulunta ba amma abin da ya ja masa wannan bala'i rubda ciki ne yasa duk abin da bawa yake yi kai musulmi ka na kwanciya rubda ciki alkhairi da yawa zai barka eh dan wani malami yana wa'azi a irin mutanen da wanda ba za su ce ma a littafi suka gani ba malamin ya tara almajirai ce jama'a rubda ciki ba kyau kar a yi dabbaci shi wani yaro yace ala zata malam idan mutum zai sadu da iyalinsa yaya zai yi sai malamin yin shiru bai ce komai ba jama'a ya ce inuwar da mutane suke riga suke zama kar mutum ya yi ba haya inuwa sai yaron ya daga hannu ya ce ala zata malam idan dare ya yi mutum yaya zai yi ya gaya masa ya ce kai ta yi ka tafi shi kenan daga nan yaron ya hau kai ta yi ka tafi yau zuciyar ta ba ta ai yi kuma ba ka san darajarsa a gurin Allah ba to yi yasa karayun mutane izgilanci kuma na biyu a dinga kiyayewa abinda aka ce da kai ba kyau to a kiyaye shi zamanin na da da na yau daban ne in da malam ya ce ma abu ba kyau in an yarda da malamin to an yarda da maganarsa yau kuma idan ka ga su masu yarda da maganan ba matsuwa suka yi ba to sai ka ce musu a littafi kaza ne don ka samu tsira to amma ko ka ce a littafin ne shi wanda Allah ya yi ba zai yarda da abu ba ko littafin ka nuna ba ba zai yarda ba inda za a yarda da littafin irin muƙabala da suka yi ta yi a Kano tsakanin wasu mutane da wasu mutane ai kaga ya kamata tunda an yi ta kawo littafi a yarda ko to hakan ma sai ya kawo rahin yarda to yi yasa ko almajiranka ne ka tara su guri ɗaya wanda ya yarda da kai zai yi karatu a gunka ya zai ɗauka wanda bai yarda da kai ba karka neme shi sai ya dame ka ina ba ta kun fahimta to rubda ciki dai ya jawa abu jahil wannan alkhairi babba da ya rasa sai da na umar lokacin da addu'a nan ta yi ga ta hancinsa akwai kanwarsa ta riga ya musulunta sai da kanwata sa tana karanta alqur'ani sai sai na umar ya ga takardan ɗahi a hannunta sai da ya mamare ta ya ji mata ciwo akan ya ga tana karanta takardan ɗahi to shine daga nan bayan ta samu sauki kuma sai na dama ya kama shi bayan wannan addu'a ya ce wance abin da namiji ki yafe min amma wannan karatun da kike inda ban takardar na gani me a cike ce ba zan iya baka me dalili ya kai kai na jasa ne kai na jasa ne wannan takarda kuma la ya masu hu illa al mudahharuna to shi kenan tun da ya zama ka bari ni wanka sai wanka na janabansa ya ce sai kayi alwalai alwalai ya duba takardar ya karanta ya karanta ya gani sai lalle wannan zancen ba na mutum ba na Allah ne saboda haka bari ni ma je na karba musuluncin da kika karba to a lokacin kuma dangin annabi gaba daya a gida daya ake a zaune ba a yawo amma ka saboda ba dama mutum ya fito yawo ba yadda za a yi musulunci din ya bunƙasa to yi ne sayyidina umar ya zo gidan da annabi da danginsa suke sai ya kwankwasa labarin yana albidaya wani haya shi ne ka zo musuluncin sayyidina umar abin da za a gani da ya kwankwasa annabi ya ce to lokaci ya yanzanta muna tunanin Allah ya jefa musulunci a zuciyar Umaru sai da na hanzu zai bude ya ce a karka bude waye yake sallama ya ce Umaru ne dan hadabu hanzu ya zare ta gobe annabi ya ce mai da takobin ka karka bude sai annabi ya zai yana bude takardar annabi ya daki kirjin sai hankada shi ita har yanzu lokacin da zaka musulunta baka yi ga Umar dan takobin a zare yake ya ce Rasulullah a karɓar musuluncin nan ya to shiga ya karɓi musulunci a gurin annabi annabi ya ce a buɗe gidan gida kowa ya tafi gida tunda wani ya musulunta kowa ya je ba sai a nan gidan za a zauna yana musulunta kowa da kowa ya bar to dare ya yi sai ya tambaya ya ce a nan garin wa ya fi kowa munafurci in ji umar to na daɗe mun ba mu duba albidaya wani haya ba akwai sunan mutumin da yana karewa da jam'i eh amru ko bunu jam'i sunansa mutumin na manta shi to aka ce duk garin nan dai munafiki mai yada magana rana ɗaya cika gari ba sama da bani sai na wuri ce to ku kai ni gidansa da asuba yana yin sallan asuba da annabi gidan ya je yana zuwa ya ce ka san abin da ya kawo ne ya ce na tambaya duk garin nan ba wani munafiki mai yada magana rana ɗaya ya cika maka sai kai to ina so ka yada akan na musulunta kafin umarin ya bar gidan har ya fara jari abin nan lurunsa ya fara fita ka ba umaru umaru ya zare ya ƙarya kake ƙarya kake ban zare ba ka ce na musulunta ya hau dutsen safa ya yi ƙugi ya kira mutanen maka gaba da ya jama'a umar ya musulunta wannan abin ba zai yoyi ba aiki yarce shi aka yi wallahi ba gaskiya ba ne didi didi didi aka dauki umar umar ya zo kafin gari ya waye sai da aka tada yaƙi sabon karyawan yaƙi gari dai bai waye ba sai da na umar ya jiwa mutum kamar talatin ciwo shi kadai ya ce yanzu muka fara wannan karyawa muka yi da ku na musulunta daga nan da ya tayi ba inda ya tsaya ya je gidan annabi ya ce rasulullah ya ce zan tsaye ga wayannan mutanen su ne akan gaskiya ko mu ne annabi ya ce mu ne to mu ne ya ce yanzu maganan a yi sallah a ɗaki ko a cikin kurtu ana kiran sallah ba a ji ya ƙare a je ɗakin ka'aban da guba kan nasa yake a je a ranga da kiran sallah ga sai da na hanza ga sai da na umaru suka yi jerin gwano shi ne farkon muzahara daga jana cewa a yi muzahara a bayyana daraja daga umaru aka fara kai kuma da kake muzaharan da baka son umaru to shi ya kirkiri muzahara daga yau ko ka daina muzahara in kana yi in dai za ka yi wanda ya baka kirkirin muzahara a duniya ya yi na ɗaya umaru ko ka daina muzaharan in kuma za ka yi shi ya kirkira in kuma kai ka zage shi ya koya maka sai da na hanga yana hagun nan annabi sai da na umar yana daman annabi ana la ilaha illallah muhammadu rasulullah allahu akbar allahu akbar aka tayarwa da maka hankali da haka nan damansa umar da takobi nan hanza da takobi suna ja aka dohi dakin kaba kabarai suka yi haka suka yi haka ba san wannan ba suna cincirin da haka aka yi ga dakin kaba yau ya ce ya fi ƙarfin a yi musulunci a sai mun nuna wa Allah cewa lalle yau addininsa zai fito fili ya kira wa birane ya ce kiran sallah yau ka hau ɗakin saman ɗakin za ka hau duk duniya a ji shi ne bilal ya ce Allahu akbar Allahu akbar ai da ya rusa kafirai da suka dinga fitowa gabar yamma kudu arewa gaban sa faduwa yau kaman garin zai tashi sai ce ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah kai yace kira wallahi sai kama mai ta gurin shi ne dalilin ake kasa kasa da ake mai maimaita tsoro ne yace sai kuma shi ne daga nan da ya faɗa sau biyu ashhadu an la ilaha illallah ashahada Allah ilaha illa wannan ƙasa ƙasan tsoro ya ji ya ga bala'in masifan kafirawa haka za ka ce Umar ɗan haɗa ba yanzu kai ɗan wane ɗan babban mai jihani ba ɗansa ba ne a lokacin an ci ko ta itace sai nuna ya ce ni ɗan wani itacen ne kullum wani ruwan ya ce ni ɗan musulunci a ran nan Allah ya buwaye da musulunci aka fito fili aka danga amma abubakar ya musulunta hakan bai yoyu ba ba dama kuma ya gwada ya gagara ya gwada ya gagara don karkace bai gwada ba a'a ya gwada ya zo ya samu annabi ya rasulullahi mu fito mu bayyana musulunci mana mun kai talatin ya ce abubakar ya ce ba zai yi ba ka daina ganin mun yi ƙarfi ya ce akwai magana a ƙasa ya ce rasulullahi su ne akan gaskiya ko mu ne ya ce mu ne ya ce ya rasulullahi dole fa sai mun bayyana ya ce to yi kenan ya fito yana bayyana musuluncin sai da umar da aka zo ɗakin ka'aba aka dinga masa duka abubakar duka wanda ake tare da sun har an kai musu abubakar kuma ukubatu bin abi muwadi da ya tsalle dina a ruwan cikinsa dan da aka yi gida ba rai aka ɗauki abubakar sai da ya sati bai fito ba sai da ya sumar da shi ukubatu bin abi muwadi zini zini aka ɗauka aka yi annabi kuma danginsa suka zare takobi suka ce ba zai fayoyi ba sai sai dina hanza gaggagga gaggagga gaggagga da kyar aka shiga da annabi gida shi wannan asumi aka yi shi ma abubakar danginsa suka yi ta a kafiran ne ukubatu bin abi modi da ya dira a cikin sa sai kafiran suka ce sai ka kai mana dan uwa dan addinin mu ba dai ba wani kafirin ya fara gwamzan ukubatu bin abi modi da duka eh tunda dai an sumar da mu kai kayan mu gida in ji kafirawan eh satan sa yana dawo hankalin sa yace ina muhammadu yaya aka ce shi kalau yake ce to wannan abin da ya faru ba matsala to shi ne ba ya zo gurin annabi ya ce masa ai na gaya maka ba zai yi ba suna nan ba zai yi ba haka to zamanin abubakar ya gagara ali kuma dama tun da farko ya musulunta yana ciki alin hakan a fito ba zai yi ba wanda ya hakan ya zauna lafiya umar ne eh wai dan a nuna wanda ya hakan ya buga da makiyan Allah ya fito aka yi abin da aka yi wa abubakar nan a masa ya gagara sai shi a lokacin ba su kalidu bane uban su kalidu bin walidu ne da ubansu ya buga shi ne muke ce maka ya buga da ubansu ya zauna lafiya ubansu ne lokacin su walidu bin mugira su suka yafi su kalidu su da ubansu umar ya buga duk maka ya hana su saket ya hana abu jahil saket ya ce to muna ciki kai kuma kana waje mu muna ciki abu jahil ya ga ba gina ba arziki ana aka fara kiran sallah a waje shi yasa annabi ya ce Allah ka buwa yadda umaru da addini to addinin musulunci bai samu ya yi balance ya tsaya daidai ba wanda ya tsaye da shi daidai umaru ne kuma kasan iraki da kasan iran nawa duk wannan kasan iran daga yau ku gaya mutane a duniya iran ba su san addini ba umar ne ya kai musu umar ne ya kai wa iran addini ya je sojojinsa a nan aka yi kisra a nan aka yi kaisara ya sa abu ubai da amiru bunu jirraha da madadin khalidu yana ba da yawara aka je aka dagargaza daular farisa ta iran wanda ba taɓa irin ta duniya ba umar ne ya je ruguza daular ya fasa ta duk wanda iran zai gaida allah umar ne sanadi in dai a iran kake in dai a ƙasan iran goyinka zai ce allahu akbar umar ne sanadi eh shi ya kashe sojojin na kafirawa daular kisra da kaisaran ya karya sannan ya nuna mutane addini duk wanda zai ce allahu akbar a iran to umaru ne albarkacin umar ka ce kuma a ƙasan kake kana zaginsa to yau sai ka sani idan ka ce malamin nan magana da ya faɗa akwai a littafi sai mu ce akwai a ina sai mu ce ka duba shawayil haqa na ismaila bin yusufa muhammadu bin ismaila bin muhammadu bin ismaila bin nasir dinin da bahani karwa littafin wannan maganan ba ƙari ba ragi to a dalilin umaru iran suka samu addini saboda haka iran ne ma ya ba su daraja ya ba su dama inda ka yake zagin umaru sai ka daina duk matsayinka albarkacinsa kace ina fata kun fahimta to addu'ar annabin ne da ya faɗa in muka koma tarihin abubakar umaru din daga nan sai gari ya waye Eh, don yana zuwa yana hawa halifanci ran da ya hawa halifanci a ran nan ya canza kwamanda shi Eh, yana hawa halifanci ya canza kwamanda kwamanda a lokacin abubakar khalid bin walid ne kwamanda Eh, ana yakin yarmuki yakin mutum dubu ɗari da ahirin ne na kafirawa yakin nan kuma in ba Khalidu gaskiya a ran nan an shiga uku ana tsakiyar wannan yakin musulmi ba su wuce dubu a hiran ba abubakar yana barin duniya da aka ce shi ne ya caji a canja Khalidu in ba Khalidu yakin zai lalace amma ana cire shi yace maza maza ku canja Khalidu a sa Abu Ubaida Amir bin Jarrah a cire shi a kai wasiƙa yakin kuma yadda aka yi kafirawan sai da suka yi ƙawanya gaba ɗaya sun mana ƙawanya ba yadda za a yi Khalid ya duba yaƙi shi ne masanin sirrin yaƙi shi Khalid bin Walid Abu Ubaida yana gargayin Khalid yana mai bayi shawara ya ce Abu Ubaida ya za a yi ce to Khalid yaƙin nan fukafukin dama bai da matsala ƙirjin yaƙin nan ba matsala amma fukafukin hagun nan akwai matsala ta nan za a ce mu da yaƙi yaƙin ta nan zai karye kuma hakan ne ba a daman aba ubaidu ne a tsakiyar yazidi ne dan abu safayana yadda kirjin nan ce kirjin yana tsakiya wanda ya tsaya kurin duk bala'i a nan ya tsaya to wannan yazidin dan abu safayana to yi ne a kirjin da ya duba khalid ya gane ce nan ba za a samu matsala ba yazidi ne amma dan abu safayana yana da ɗa ma'awiya yana da ɗa yazidu to ma'awiya ya ji daɗin zama da ɗan uwansa yazidu bayan ɗan uwansa ya rasu da shi ma da ya haifi ɗaya ya ce to bari mai da sunan ɗan uwana yazidu sai ne da yazidu wanda ya aika aika amma sunan wannan yazidu ne shi wannan yau musulunci yake wannan ɗan abu ma'awiya yazidu to duk wata ta'aza ta musulunci shine sanadi in an zo ka gane wancan yazidin daban wannan yazidin daban kuma sannan shi ma'awiyan yana da ɗansa yazidu shi yazidin kuma da ya mutu shi wanda ya ta'asan da ba irinsa a musulunci to ya haifi ɗa shi kuma ma'awiya e babansa ma'awiya ɗansa ma'awiya shi kuma ma'awiya ɗan uwansa yazidu ɗansa yazidu to wannan ma'awiyan da ya mai da gurbin babansa kuma a duniya ba a samu in banda umar bin abdulaziz ba wanda ya adalci irin nasa shi dan yazidu kuma ɗansa in za ka tsine karka tsine wa jikansa ka zine wa yazidu kudan ɗansa ɗan wali ne yana daga cikin kudubi kuma a kudubin yana da shari'a a bayyane in kun duba jami'ar karamatul auliyayi to za ka ga matsayin ɗan gidan yazidu ma'awuya babban wali ne a duniya ya tadda matsayin kudubaniya to dan shi ya shafa abin bai kuma shafi ɗansa ba wancan yazidin shi ma bai shafe yi ba ɗan uwan ma'awuya ya shafi yazidu ɗan ma'awuya ko ya fahimta shi kuma yazidin shi ko ma'awuyan abin da ɗansa ya yi ya ce ɗansa ya gaje shi a gurbinsa wannan shi ne babban laifansa alkawarin da suka yi da sai na hasan ya cika bai cika ba amma dai ka sani annabi ya yarda da shi e kuma shi ne sakataren annabi kuma ya zauna da annabi lafiya kuma abin da zai yi ɗan annabi ya faɗa ma'awuya ya ce za ka samu mulki amma idan ka samu ka yi adalci abinda annabi ya gaya masa kuma annabi ya daga addu'a ya ce Allah duk wanda za ku gwabza da ma'awuya kar ya ya rinjayi ma'awuya kuma Allah ma'awuya ka bashi mulki ka bashi halibanci annabi ne yayi kar a dalilin halibancinsa kaga yayi zalunci addu'ar da aka yi masa ya samu halibanci annabi ne ka kula waye maka addu'a ya kai matsayin da ya halifanci annabi ne waye addu'a a yaƙi kar a rinjaye annabi ne to in baka sani ba za ka yi magana kan ma'awiya ya fi siraɗi haɗari magana a kansa ya fi siraɗi haɗari eh wanda ya kai wannan matsayin ya taka annabi ne shi ya masa addu'a kar a rinjaye shi shi ya masa addu'a a kan cewa ya yi halifanci sannan kuma annabi yana auren ‘yar uwarsa uwarsa ɗaya ubansa ɗaya annabi yake aura umma habiba binta abi safiya wansa kuma wansa wanda ya girme shi yazidu sahabin annabi ne shi kuma karan kansa sahabin annabi ne babansa kuma da ya aife yi sahabin annabi ne kuma sirikin annabi ne to kaga shi abin da baka da ilimi a kai sai ka yi a hankali to za mu komo dai inda muka dawo mu ɗauko layin da muka dawo so wannan yazidu dan abu sufyana shi yake kirjin yakin to nan buka bukin hagu jaruman da aka sa Khalid bai yadda da su ba sai Khalid ya ce to a nan fakafakin hagun nan a ɗauko bayan nan kuma mata su tsaya a bayan kayan abincin mata kuma batun yaƙi ya ce an cire ka ba yaƙi ya kurin haka za ka zauna ba a san yaƙin naka yaƙin da kake yi din ba a bukata ka koma ka zauna shi kenan aka gama yaƙi a ba ubai da aka dawo gida za a fita yace to abin da muke so da ku ku kira wa Khalid ya kai tun da wannan hanyar sai da Umar yayi yayi ta to yace to ai Khalid ya kai matar Malik ibn Nuwairatu at-Tamimi saboda haka yayi zina da matarsa ana faɗa dole ya ƙaryata kansa ya ƙaryata kansa in mai da shi komandanci in ya ki ƙaryata kansa kuma na cire shi a ba shawara yace to yana da ƴar uwarsa Fatima dole zai je shawara sai ta yawa wasu yar wasa yace ka jikin jikin ji na karyata kaina ne a maida ne ce wallahi ko ka karyata kanka Umar ba zai so ka ba ba zai so ka ba har abada kurin ka je ka ce kai akan daidai kai ya cire ka yace kin ga mai shawara mai gaje sai na Umar yace to akan daidai ne ni wani abin da ne daidai ne ba zan karyata kaina yace to an cire ka komandanci kuma ana zargin ka ganima dukiyar da ka tara bai kamata a matsayinka na kwamanda ka mallake shi wata ina ka samu a kirawo sojoji aka tambaye su yaya khalid ya saci dukiyan gwamnati ne bai sata ba ya ɗau wani abu ne a gwamnatance bai ɗauka ba duk inda aka bi babu yace to dole kai dukiyar ta ma yawa ta raba gida biyu fa kaji duk abin da ya mallaka a fito da shi umar ya ce gaba daya abu abin da ya mallaka aka mutu da aka raba gida biyu ce rabi a mai bai kimali a matsayin ka na komanda bai kamata ka mallaki wannan ba a raba rabi a bayi rabi duk abin da aka sani da aka tashi raba in ka in yana da sanda sai a gutsire gida biyu kaga sanda aka gutsire gida biyu rabi zai yi amfani ai kaga tun da shi kadai ne ai gaba ɗaya ba amfanin sa ya tashi ko haka aka dinga yi masa idan an samu riga ma kuran sai a yaga gida biya ba shi rabi wando ma a yaga gida biya ba shi rabi duk ya ce a raba gida biya ba shi rabi duk abin da ka sani aka raba gida biyu aka zo kan takalminsa na sa na kafa aka ɗau kafa ɗaya aka cilla bai tilmali aka ba shi kafa ɗaya aka ce ga ɗaya ka rike ce ta ya gode ko umar ya ce takalminka kafa ɗaya ne ko da aka zo ƙarshen takalmin ya magana umar ya ce wai kafa ɗayan ko za ka haɗa a can ko kana so ka haɗa wasu ya ce a yi wannan abin da kai yayi daidai wannan kafa ɗayan da aka bar min yayi daidai wancan da aka jefa shi yayi daidai ba wani abu ya ce wai ko kafa ɗayan ba za ka ji daɗi ba ya yayi to aka kasa samu inda zai kashe Khalidu kurin ana kallon yanzu nan ai za a sauke kansa Khalidu ya ga lalle ran nan nasa ana neman sa kurin ta ko ina laifi dai ya ki samuwa ya ce to shikenan ko ba ka zauna nan gaba ba ka cikin sojoji ba ka komai ba ka da amfani a yaƙi duk yaƙin da shi aka yi Khalid ya zai zauna ina ba ubaidu ya ce to na tura ka ku tafi yaƙi ka ɗau sojoji ku tafi ka ɗau sojoji ka tafi Khalid bin Walid yana nan in ya zo fadan Umar kuma a nan gidan ma a baya yake manyan sabon suna gaba su sai da na Ali suwaye su Zubair bin Awwam su Talatu bin Ubaidullahi sai ke kowanne ɗaya zai yi maganin kali da ɗari suna nan dama an tanade su tun kafin zuwa yau an yi tanadin su yi wancan da ake zuwa ai kamar kurin wani abu aka jefar wanda ana ga ya addabi mutane irinsa irinsa suna nan an ɓoye su ai an sani ai abin da yake din har yanzu ba a zare wasu takobban ba to suna shi kansa umarin a kowanne yake zaune da su shi ma tsoronsa yake shi ma tsoronsa yake ji su ma tsoronsa suke ji shi ya san su su suna tsoronsa shi yana tsoronsu dan ya yi kuduba wata rana ya ce jama'a dole a yi gaskiya sai wani ya zare ta kuma ya ce wallahi ko kai ka bar gaskiya da wannan sai mun ɗauke kanka da wannan sai mun koya ma hankali waye din ya ce kai din waye ya ce kai din sai da aka yi sau uku ya ce to shi kenan mun gode Allah tun da irin ku sanar abu ubaida ya ce ka tafi yaƙi ka tafi yaƙi abu ubaida ya kama turba ya je yaƙi aka yi yaƙin farko aka yi nasara yaƙi na biyu da aka je aka fatattaka musulmai ba ji daɗi ba da aka dawo sai musulmai suna cewa kaga yanzu da da kali da aikin nan ai da mun ji daɗi daka aka da abu ubaida ya ce an ji yaƙi an ce an faɗi a yaƙi ba a yi nasara ba haka ne ya ce to na ma wani goban ko kuma a yi nasara da ya yake kurin kai ka zai da za'a wallahi idan ka da ka ce ma ina nasara ba za ka gama da ni Eh, kurin kai wa kanka faɗa kai ka san ta yadda za ka yi nasara dolenka shi kuma jarumansa su tsatsa ɗan amru ne suna ƙarƙashinsa ya ce dole ya ce an ƙi ba ku kalila wallahi kuma ka dawo ka ce min ba a yi nasara ba ka ga yadda za a yi da kai nasarar dole dole ka yi tunani sai an yi ta kuma ka san halina ku je Allah ya jarrabe ka da ni kai ne za ka yi kuma shi abu ubai da nan da ake wannan rigimar da shi shi ba saboda yarda a zamanin annabi an bai aljanna yau kurin ya zama sabon almajiri din da yake kamar bai zauna da annabin ba annabin ya zo jinjina masa yake mutanen yaman gaba ɗaya shi kaɗai ya biyar da su amma da annabi ya bar duniya zamanin umaru sai da zama kamar bai taɓa zama da annabi ba ya aka mai da shi yaro falin da ke kurin za a yi maganin ka kurin ka je shi ba wani sassauci ba wata kurin aiki za a yi sa a babu mai da suka tafi yaƙi da aka je yaƙi kafirai dubu ɗari da ashirin ya kira wani mutum da kaka ɗan amuru suna cin ganye ma wata suka yi ba abinci ba guziri ba abinci sun tafi ba za su dawo ba ba daman kawo hanzari kuma dole an ce sai sun yaƙi a wannan tafiyar da suka yi kira su kaka ɗan amuru kai yaƙi nan wallahi dole sai an yi ta kuma sai mun yi nazara ga yadda muka yi da umar kowa ya ji eh to me mafada suka ce a kowa zai bada ilimin sa to abin da bai shafe ne nan ba ne ya shafa ba duk ya shafe kurin ku yi tunani ya za mu yi mu yi nasara eh aka ji hanka aka abu wai da nasara wa annan nasara ai biye dillahi yana hana ne yace eh to ku yi yadda zai bamu a mun je na hannun sa ya zai iya bamu nasara yana hannun Allah amma in mun nema zai bamu eh to ku yi tunanin yadda zai bamu kurin mun san wannan abin da kuke gani abu ubai da aka zo shi kafirin da ya zo ya girka sojoji ya ga mutane duk arara ne kayan cikinsa ana gani saboda yunwa shi ne ya ce to a kira wasu a yi sulhu wayannan mutanen in mun fara yaƙi ma ba zai sani yaƙi da su ba za a kakkashe su sarkin kuma kafin ya zo ya yi wasu mafarki da ya raga nahihi ya sa shi ma duk da mutum dubu ɗari da ashirin ne yake neman sulhu to yi ne aka kirawo mutane guda biyu sojansa dubu ɗari da ahirar suka je gunsu aka zauna suka ce ku duba yadda kuke rigan ku duk yayi dauɗa duk yunwa ya ramar da ku amma a haka kuke son mai yaƙi da ku ya ce sarki ya ce ya ce a dabba a duniya duk dabbar da ka gani yana da nauyi amma ita shaho ko mekiya bai da nauyi a bai da nauyin yake kai masu nauyi ya ce wannan ramar tamu da ka gani ita ce zai yi maganin a raman za a raman namu sai mun kai ku lahira shi dabba meki abin nan shirwa yana da nauyi dan fata kalko ya ce to wannan kuma sun gamu da mai nauyin suka haɗu ba zai ji daɗi ba ya ya ce duk wannan kima ta ku ya ce muna muku kallon shirwa ne da tsuntsun da ya ƙoshi ya ce to mun kira ku me bukatan ku kuɗi za mu ba ku ko me kuke so mu sulhu da mu da ku ɗaya ku musulunta bayan nan fa za ku ba da haraji in mun ki ba suka ce abin da ya kawo mu zai faru da ku me ne yace yaki yanzu za ku iya yaki da mu yace an ba za mu iya ba za mu zo inda kuke mu muka zo inda muke ai ba ku ko zo inda muke ba mu ne muka zo inda kuke ai faɗa ne ya kawo mu yace to ko mu ka ce sarkin naku ya turo wani a ba ubai da ya turo wani ya zo da ya turo ya dawo ya ce to kai ne matsayinka ya ce abin da ya kawo magana ce ta sulhu sulhu ya kuma musulunta suka ce mun yi za ku ba da haraji a a to ba magana na uku yaki ran kai da matsayinka kai yanzu a ce kaman kai kana kafiri alkhairi ne ka musulunta ma yayi magana ya ce a dawo da wani ya ce to ni zan tafi amma ni ne ƙarshen soja mai kwantar da tarduma daga ni wanda ba za a turo ma ba za su yi daɗi ba ni ne zan ma nasiha ka musulunta Allah ya baka lada guda biyu ga ladan addinin da kai wancan ga na wannan amma baya na fa an turo wani ba za ka ji daɗi ba yace dai a turo wani da aka tayi sai aka turo kaka dan amu da ya tayi ya dohi kusan sarkin sai ya saki mahi sa in ya kai fasa yake da mahin sai yake fasa wannan durman da aka shimfida masa yana zuwa kai kai kai kai suka zare ta kuma yace kai baka jin tsoron wayannan yace har kai har kai ba na tsoron ka ba ma su bani ban zai kiya ka aiko ni abin da bai kawo nan ma fanna ga har na gama yanzu kan nan naka a ƙasa nake kallo amma yake ne ba wani saboda haka abin da zan gaya ma kaga da kai da mutanen nan naka eh to mun mafarki kuke ku dawo hankalinku wallahi zan yi maganin ku in mafarki kuke na cewa kuna raye to ba fa a raye kuke ba a mace kuke yace ba mafarki idan mu biyu yace to in idan ku biyu ne ba ita ce gaskiya wallahi wallahi yace zan sauke kanku duk ina ga kanku azabi a kar saboda haka zaka musulunta yace zaka bada jizya yace to kar ka kare neman mu zan je gurin sarki amma idan shi ya turo ni gunka na zo in ya turo ni zan zo amma ban da hini ba zan zo ba in dai ka ga na dawo ya ce to shi ya turo ni ya rike kan takobinsa haka cif cif cif a kan doke ne yana zuwa ya ce da ba wai da ya ce mun samu yaƙi mun gama samun dama ya ya ce mana kaman takarda a rubuce takarda yanki haka da wani ɗan rubutu haka da tuta ka bani ka bani yanzu yanzu mun samu dama shi ke ka bada wani takarda kamar takarda da kuma yana dawa ya ce to ka turo ne ya ce to shi ke nan naje kif kif kif a bada hanya a bada hanya kif kif kif a bada hanya kif kif kif kif a kan doki yana haka yana zuwa ya ce ga yin ji sarki ya ce ba kan ba ka yana ka tau ya ɗauke kan kai ya kai ya kai ya aka nemi kan sarki aka rasa kafin a neme shi ya dinga barar da mutane a filin ya kai mutum da biyu amma duk da haka taron yakin ba a san me ake yi a can fadan ba eh fada dai ana jin fada da ɗinyi ba a san me yake faruwa ba yana dawa gun uba da yace ga kansa an gama irin yaƙi da aka sa a maye kowane kafiri da ya ga kansa wannan suka yi gabar wannan suka yi kudu wannan suka yi arewa aka dinga nike za ka samu ganima da aka dawo sai na mura yace kace ba za ka yi da ba ka kace kai kace baka yi yaƙi ba to dole ka za dole ya sa suka koyi wannan dabara dole ya sa koyi wannan dabara to a haka Khalid yana zaune aka zo yakin Iran da aka zo Umar ne ya tura sojojin zuwa Iran shiga birnin Iran ya gagara saboda sun yi tanadi na bala'i da musiba na inna laha aba ubaida amiru bin jarrah shine komanda kogin tikiriti na wannan tekun sun zo za su tsallaka kogin a ba ubaida da ya zo da dawakansa ga kaga dan amuru ya ce ku danna allah ya ce wa'annan al'umman annabinka ne kogi kuma baiwar ka ce ya kamata ka mata gargadi za mu hauta kanta mu fice annabi mu allah kai muke wa aiki ita kogin kuma baiwar ka ce to akwai ismul azim din da ya ja duk mai albidaya wani haya mun ba ku izinin in kun je a gurin za ku gani shi ibnu kasir ya kawo ismul azim dan dolan sa to yi ne ya ja ismul azim suna shiga kogin bai fice iya nan ba idan doki yayi linkaya a teku yayi linkaya yayi linkaya ya gaji sai ta yi ya tsaya kullum sai Allah kasan ya kafa wani abu kamar akan dutse yake sai ga kirjin dutse a waje yana hutawa in ya fara linkaya ba zai ji wannan abun ba amma ya gaji sai ji kuma kamar ya taka dutse sai doki ya tsaya haka ake tafiya ana cikin haka sai wani mutum dokinsa ya tsubule da shi ya kare yana haka shi ya yi ƙasa dokin yana sama abu ubai da ya gaya kaka ɗan amuru kaka ɗan amuru ga wani ruwa zai kai da kaka ɗan amuru ya tafko mutumin haka da dokin da hannu ɗaya da haka ya ɗaga su sama kan ruwa ya gyara dokin ya mayar ya tattaka haka ya gyara zaman mutumin ya ce ka zauna daidai ya ce abu ubai da ya gani ya ce ƙaryar uwa ta haifi ɗa irinka ƙaƙa ɗan amuru ita uwa dai a duniya nan gaba ce ko ta ce ɗa irinta ne ku ce kai ƙarya ƙaryar uwa ta haifi ɗa da hannu ɗaya aka ɗauki dokin da mutum ɗin aka yi haka kuma shi ma yana da ƙayan ba to wayannan su za su je sun je bakin iran an girka soja dubu ɗari da ashirin da shirya da majajjawa aka ce kar ku bari su fito fili nan ga lanƙaya nan ga kayan yaƙi ga ɗaukar takobi ga barandani ga kibau ga kasausawa ga kuma tuka doki yana lanƙaya sai aka ga kurin kamar hadari ya girka sai ga ka dan amuru ya ce ba ubai da ya ce me kake gani ya ce me kake gani ya ce hadari ne na mutane fatanmu ne ba ka so don sun gama hirin sun zo gaba ɗaya a iran kisra sun girka makamai mutumin da yana ruwa aka tare shi da kibiya in ya gagara za a je da za a tare shi da takobi zuwa da mashi to shi ne kaka dan amur ya ce to me abin yi sai a tsakiyar tekun kuma ka fasa lantsaya ka koma nici eh ku dai ku da dan tafiya kaɗan kaɗan me abin yi ce to wani jarumi ne iri na kai kasan wani ma yana daidai ne wani ma yana daidai ne yace mutum sha biyun nan babu irin mu, saboda haka mu sha biyun nan muna daidai da waɗannan mutane to yanzu ya za a yi ta ku yi baya mu za mu yi gaba za mu je mu buɗe markazin da in kun zo za ku sauka Eh, mutum sha biyu kaɗai kabari dubu ɗari da hirar da aka tankara yadda kibiya zai zo wannan ma zai zo abu ubai da ya ce idan kun dinna doki yi linka ya tada ruwa ta ƙarƙashin ruwan ku dinga sakar musu kibiya ruwan ya yi kurin sai a saki ruwa Eh, in an yi lumfa kurin ana tafiya suka dinga barin kibiya suna barin kibiya za ka ji mutum yana wayo kibiya ɗaya sai kai mutum ɗari kyau kyau kyau kyau za ka ga kibiya ya tafi kurin yahuda ya farke Eh, suna yi ana yi da suka je bakin tekun suka tsaya sun zo da mutum dubu sha shida sun aika su lahira mutum dubu sha shida aka aika lahira yadda ka zawa ya ce kai ya kira su a babu bai da ya ce yaya ya ce an ajiye zango ku danno muna nan a bakin gaci an fitar da an ba da tayin dole kudin mutum dubu sha shida gasa a lahira wani ya jefar da kibiyansa wani ya jefar da kudin wani na ruwa yana tahe na waje mutum sha biyu ne suka bude tahir da aka samu ma- mayaka za su sauka daga baya su ma suka zo suka dira suka sauka da suka sauka aka je aka kulle birni kuma ba daman shiga birni kuma akwai zakin da suka horar ko mutum dubu ne zakin zai iya yaƙi da su an koya masa ya ci mutane ya ƙohi ya a siffin zakin ma ya fita to sannan wanda suka tankari yakin a bayan daga kafin na cikin birni ya kai dubu ɗari da ashirin wannan yakin an yi kamar yakin duniya ne daga yi an karya kafirai duka nan gaba duk kafirin duniya in dai an ci gun nan da yaƙi to duk kafiri an ci da yaƙi eh wannan yakin yi ne ƙarhe ko sauran biranen ba faɗa ba ai kun sani Nigeria aka ce Abuja an tada yi aiki ai kaga nan gaba kuma duk birnin ma da ba a yaƙa ba ai ko da makamin ba zai iya yaƙi ba ba zai iya yaƙi ba to yi ne ba da suka tunkari wannan sojojin suka shirye zakin suka saka sai wanda da suke zuwa fatauce sun san wannan zaki suka ce a babu bai da fa an saki zaki shi kuma zakin nan ko ku dubu ne zai iya faɗa da ku karfe ya kama shi ko wani bindiga ko wani itace ko mai babu in yayi kurari ya san yadda zai gigita mutane kurin da kamboran san ya haka ya haka kan mutane kurin bula zai dinga yi eh an masa wani abu na masifa in dai ya taba ka ka je lahira sun san shi kuma ga zafin nama ga dama yakin yayi training zakin din kurin sai aka fice shi kaga dan amruwa gaya masa abu ubaida aka ce yace kaga an saki zaki yace ta ai ni ma an sake ni ni ma ka sake ni yace ai yi zaki ya san dan uwansa ni din ma ka sake ni yace na ma izini yace to ya san dan uwansa shi zaki ai ya san dan uwansa ya gani Eh, daga nan kaka dan amru aba ubaida ya masa izini ya zare takobinsa haka ya dau garkuwansa a hannun hagu gagagagagaga zaki ya zo ya masa haka da ya wani irin yunkuri da sufa da ya danno da ya haka kasa haka ake da takobi ba haka ake yi ba sai ka sari kanka Eh, hakan nan da ya daki kirjin ya haka kyau sai kan zakin ya je ya dinga dukan mutane kyau ya fita kamar bol a inda zakin ya yi haka ya tsaya to ina gaya ma ko kafansa a dan amru bai mayar baya ba ga kirjin zakin da ya yi gungunin da hannu da ya tare kirjin ya ji ya rugurguza kirjin zakin kan ya tafi sai mere ce ƙaryen uwa ta haifi ɗaƙininka da aka je yakin tun da rani sai da kunturu ya shigo gari ya kasa shigowa amma ubai da fa ya aika ya ce ku gaya amirul mumini ne turo mana khalidu kun kasa shiga garin wata shida Eh, gari ba dama a shigo a gaya masa kurin dole ya turo khalidu ya turo mana shi garin mun kasa shiga to yi ne aka je aka sami aka ce to abu umaida ya ce ana neman alfarma ka turo khalid ya ce to tayi ka je amma ka je shawarwari za ka ba su akan yaƙi ba yaƙi ba shawarwari ya mun dai izini ya ce amma izini tayi ka je Khalid bin Walid ya zo yana zuwa Abu Ubaida ya ganye ce jama'a shi ma ta kadai ya biyo ta kogin ya fice a wani dama an nema ne an ki an ki ne kurin ana son yaki eh Khalid ya hawo ta kogin nan ya danno ya zo ana ganin sa sai murna Abu Ubaida ya kira ya ce me yake faɗa ya ce gahi gahi ya ce to kuma doki yana kewaye birnin yana kewaye birnin ya kewaye birnin ya zauna aka zauna hiro sai ya je nan ya dan labe ya je nan ya labe ya je kofar garin da ya fi kusan talatin duk ya labe ya zo yaya ya ce nan kofar gari kaza mayaka dubu sittin ne a nan ya ce na ji yadda gun ya ɗauɗe ne ya ce muna auna mutane da ɗumin kofar gari kaza mutum dubu arba'in ne na ji ɗumin gurin kurin in dai sojoji suna nan ba tari ba komai sai ni za ka ji tummun ya ce kofar gari kaza mutum dubu sittin ne na ji yadda gurin ya ɗauki ɗumi da ya kewaya ya ce ba inda ba sojoji da yawa sai kofa kaza wannan a gurin mayaka mutum dubu sha shida ne shine kurin guri mai sassauci saboda haka to me abin yi ce abin da za mu yi ce shiga garin nan ba zai yoyi ba zan yi dabara idan na yi dabara ku je ganuwan guri kaza ku yi ta tona ana tono ganuwan fa ana fa yaki da mutane fa ake tonon a waje banda na ciki wannan rantsatsu ne kuma garin da za a yi shekara goma ba su da matsalar abinci sun yi tanadi eh divina da zai kai shekara goma ya bi ko me akwai kuma birnin iya itatuwan birnin ma zai rike su eh ana rayuwa ne automatically eh rayuwa ce wanda kurin divinan yana divinan gidanka ma ya ka kurayi kurin ba sai ka kusa nema abinci ko shinkafa ko me ba ba wannan kalidu ana yaƙi ana tono ganuwan ana tono ganuwan haka ce an tona kun yi zira'i kaza ya ce an yi ya ce to a je kofar gari kaza aka ya ce to ku nemi matattawa garin nan ba zai shigo ban ji kalidu ya ce shiga ba zai yoyi ba akwai ɗini akwai ɗini sojoji ne kurin za ka ji gim ɗan kwalba farin yayi a shiga ba ya ce to me abin ya ce wallahi sai dai ku jefa ni eh aka je aka hirya majajjawa ya ce kurin ku jefa ni in kun jefa ni ta nan wannan kofar ku bule ta duk dabarar da zan yi zan zo nan gurin aka je aka nemi majajjawa aka hirya kalid shi kuma ko inuwan ka gani ka mutu inuwa wannan an gani gwanayen maharba ne su ba ruwansa da su ga abu in tsuntsu yana tafiya inuwan suke harbawa kibiyar inuwan zai biya harbo tsutsun kurin kurin in an harbo kibiyar kurin inuwan ake bi in aka yi haka kurin sai a duba inuwar inda yake bi sai daga tsutsun ya yi kara to yi ne kare da ya ce a jeho ne aka sulke aka sa amu aka sa a wuya aka sa a hannu da kafa da kirji gaba ɗaya aka ɗora ya majajjawa aka yi bismillah da aka ɗauka allah aka fesa aka fesa kuma killar filla wannan da za a yi da aka ga ya yi karkurin sai aka ji kamar hadari wayo wayo Allah ga ga ga ga ga ga rugugugu hau hau hau rugugugu ana wayo wayo kurum ana ce mun yi wurin da su mun yi wurin ba da yaya suka yi aka dawo ana lilawa ana lila kofar nan tana motsi ana lila ya ce yaya yake na dawo muna gurin ku matsa ku matsa muna gurin su ma sun dawo muna daidai gurin ku matsa ka bude mana yake aiki nake yi ku daure ku bude aiki muke yi duk bala'in da yake ba ubai da ya magana sai ya bari ya amsa ya ta hankali na yana kanka kuma da hankali na yana kanka amma aiki nake yi aiki muke yi kuma yi kadai ne yana aiki muke yi ba kowa ba shi kadai ne malam da aka samu ana karya kafin a karya kurin aka ga ta kobar jini yana bi yana fita jini yana bi ana karya fu fu kurin jini ya samu kofa ya ce ba yadda za a iya fito ne a bangwai da ya ce ya haka ya haka ya ce kana ganin fuska na ce na gani ya ce ta umarnin ka ake bi amma mun fara aika su kurin da ya haka ya haka aka ga fuska ko ina jini bai ke kiran aka danno ya ke kurin jini mutane suka fasa yaƙi la ilaha illallah muhammadin rasulullah fal jini yana fitowa yana haka kana ganin fuska na eh daga nan ba aka fada birnin kisra sai da wannan aka ci kisra da yaƙi eh sarkin kafin ka ce wani abu an ɗauke yi an canza fada ta iya yiwa an canza wata fadar ta iya fada bakwai aka canza masa eh ta wani guri ta ina an gama cin garin da yaƙi sarkin yana wata ƙasa ba zai yi haka yi wani sarki yana dai wata ƙasa ba ya gani amma duk abin da yake fadan nan ba girma ba arziki an bar shi kam taraku min janatin wa uyunin wa zuru'in wa makarin karim wa namatan kanu biya kazali wa aurasana ha wa'annan mutane Allah ya gadarwa da sahaban annabi aka je a wannan yaƙi an kai mutum dubu ɗari da ashirin wanda aka lissafa jarumai banda wanda kalidu garin buɗe ƙofa ya kashe aka je fada ba taɓa kawo dukiya ga sai na umar ba kamar wani dan umar kuka ya fara darduma ɗaya daga nan ya kai garin arewa na zinari na sarauta dukiya aka dinga laftowa ana kaiwa ana laftowa da aka je fadar ga gunki na zaki ne gunki ne na mutum amma ji khalid ya ce abu ubaida ya ce khalid ya za mu yi da wannan gunki ya ce abu ubaida sassare shi mana a ilimin da Allah ya baka na yaƙi ya ce a sassare shi a guggun da kurin an samu dukiya a yanka ya ce ba haka na gane ne iya kokarin ka kenan yace yace to ba haka na fahimta ba kaga ya haka yace inda ku tono inda ya nuna a tono inda ya nuna mu gani da haka tono duk dukiyan fadar anan take ya haka sai kali da yace lalle na yadda Abu Ubaida kafi saboda fin ne ma yasa Umar ya canja ne yasa ka ya lalle na san kafi aka cire a da gaske ne kafin yi kurin kurin kisa yake nema ba kisa bane a gudun akwai wani abu da Allah ya boye a nan aka yaki aka dawo sai na mura yace da Khalid ya zauna daga yau har ka mutu yace ba za ka yaki ba ya isa ku je wata kasar yaki aka tura yaki da aka je yaki nan ma aka haɗa mutanenmu aka ritsa su bala'i ya kai bala'i to ranar juma'a ake wannan yaki sai na umar yana kuduban juma'a yana kuduban juma'a an tattara mutanen mu guri daya yana kuduba yana tsakiyar kuduban sai ga yanayin sa ya canza yace a yake to ayyuhal sari ajabal sariyatu jabal ya sariyatu jabal ya sariyatu jabal yace sojoji ku koma bayan dutse sojoji ku koma bayan dutse bayan ya gama sallan juma'a kace amirul mu'minina mun ji kaya ce mina faɗa ya ce kana cewa sojoji su koma bayan dutse ya ce to kuma awa suka ce ta rayuwa ya ce mai yiwa ko ba da izini na ba na faɗa ya amin uzuri ya ce ba Allah ne ya laifi ba ka ce ya ce to amin uzuri bayan an je yaƙi a bawa da aika kuma su ya aika kayan yaƙi haka da aka ce yaya yaƙi sai abu ubai da ya ce wallahi muna cikin yaƙi umar ne mana nuni ya ce mu koma bayan dutse mu koma muna komawa muka kai ya kafirai shi yana nan abin da ya sa an fi karfin kalidu a nan shi da hi yake yaƙi yana zaune a nan hi ya kai wancan wutar kalidu ya dawo ya zauna nan gida yake abin da kalidun yake kai ku koma suka ce wallahi mun dauka da hi muke yaƙi muna jin muryar ya ce mu yi kaza da muka yi kaza ya aka yi ya aka yi gurin ko mun fara nasara a nan ɗin yake yaƙi a can daga nan aka ce to jama'a uku da rabi yayi ko mun samu lokaci kuma sai mu ƙara ayi su jifar layi sha ɗaya Allah kai mana biya fara darajar wannan annabi namu aiwa annabi salati goma Allah ya kara annabi daraja Allah ya kara annabi karama alfarman wannan annabi namu la ilaha illallah sha daya Allah ya kara mana imani da ikhlasi to addu'an nan mun gama wancan addu'a na salata annabi miliyan sha biyu mun higa la ilaha illallah sai tarbina mai dubun ka kawo jama'a kama la ilaha illallah da kirge mu dan rage ko kuma ku yi gaskiya la ilaha